أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين yayin da annabi Musa ya zo wa Fir'auna da mutanensa da ayoyinmu guda tara to aya ce ga ta a fili mai sa basira duk mutumin da ya ganta za ta bashi basira ya san wannan abu daga Allah yake ayatuna ayoyin mufsiratan masu sa basira ga su a urukuru kalu suka amsa suka ce haza sihirun mubin suka ce wannan abin da Musa zo da shi din nan sihirun ne sihiri ne mubinun bayyananne
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وألوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين fir'auna da mutanensa wajahadu biha sai suka yi musun wannan aya ko waɗannan ayoyi wastaiqanat ha anfusuhum alhali ko rayukansu sun tabbata yaƙini wannan abu gaskiya ne daga Allah yake amma sai suka bakatar da mutanensu fastakhaffa qaumahu fa aba'u suka lalata hankulan mutanen suka wautar da su suka mai da abun abun dariya suka ce wannan abu ba daga Allah yake ba sirrin ne siri ne bayyananne a fili alhali kuwa zuciyoyinsu sun tabbata yaqini wannan abu gaskiya ne daga Allah me yasa suka yi haka zulman wa uluwan zalunci da girman kai to zalunci da girman kai din nan da aka ambata anan dama shine ake so a ɗauka a yi amfani da waɗannan halaye guda biyu zalunci da girman kai sun tabbata wannan abu gaskiya ne a zuciyarsu yaƙini amma zalunci da girman kai sai yasa suka yi musun abun zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatu mufsidin yaya kaga ƙarshen masu ɓanna ya zama ƙarshen su shine wanda za mu karanta a cikin surar gaba irin wanda muka karanta a surar baya wa azlam na san malakarin wa an je na musa ummahu ajma'in sun ma'agaran al'akarin wannan shine karshen su kafiran nan fir'auna da mutanensa nan a cikin wannan sura dama za a karantar da mu yadda mulki yake da yadda ilimi yake akwai mulkin da zai kai za a soma shi daga duniya zai kai har lahira to shine mulkin da aka tafiyar da shi akan irin abin da annabi ya karɓo wajen Allah wa innaka lataqal qur'ana min ladun hakimin alim da abin da annabi Musa ya karɓo wajen Allah amina shajarta an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin ko ana Allahu azizul hakim al azizu al hakimu al'azizu maganan mulki ya zo kenan za a karya fir'auna da makamantansu alhakimu hikima da hukunci sun shigo kenan to za a faɗi wannan kuma a faɗi dawuda da sulaimana yadda suke da ilimi yadda suke da mulki kuma za a faɗi a nan an faɗi mulkin gaskiya kenan irin na annabi muhammadu al- wanda ya karɓo a cikin alkur'ani da irin wanda musa ya karɓo a cikin taura da irin abin da annabi dawuda ya gudanar da shi da ɗansa sulaimanu wannan su ne na gaskiya na fir'auna ko shine na kama karya mulkin dattata kama karya ah, amsa abinda za su ce lauƙaɗe an na aidiyakum wa arjulakum min khilafin wa lausallibannakum ajma'in zan kakkashe ku zai yayyanke hannayenku da ƙafafuwanku in kuka saba mini wato ƙarfin mulkin kenan zan kakkashe ku zai yayyanka ku la'aqalan naka min masjunin zan sa ka kurkuku to saboda tsoron kar a kashe ka kar a yanke maka hannaye da ƙafafu kar a tsire ka kar a jefa ka cikin kurkuku to dole ne ka bi wannan mulki na daktata ɗaya kenan to mulki ko na Allah wanda yake aiko annabawa da shi to shi yana kiyaye haƙƙin bayin Allah da shi a kiyaye haƙƙin Allah da farko wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bi dhil qurbi wal yatami wal masakin wal jari dhil qurbi wal jari al junubi was sabi bil jambi wa ibn sabil wa amraka taymanukum kowa ana bashi haƙƙin sa sai a fara da haƙƙin Allah tukunna daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye sai dangi makusata sai wanda ka auro sai wanda ka aifa sai kuma makwabta sai kuma miskinai sai kuma bayi kowa dai a bashi haƙƙinsa wannan shine shari'ar Allah zulman wa uluwan in kaga malami ya san an fi shi ilimi amma ya ƙaryata to sai ya nemi abin da zai shafa wa wanda ya fi shi ilimin nan mugun abu sihirun ice sihiri ne babuli ne sihiri ne don ya ɓata wanda ya fi shi ɗin ya bakatar da hankulan mutane to nan wannan abu zai kawo ɓanna a cikin addini bayan ya kawo ɓanna a cikin zaman duniya shi ko mulki kowane mai mulki ya san wanda ya fi shi mulki idan bai bi shi ba shi ma zulman wa uluwan wato girman kai ne da kuma zalunci nan kuma zai jawo mutanensa halaka idan mai mulkin ya tashi zai ce watu ni bi aliku zai ce Allah ta'alu alayya watu ni muslimin wanda zai ce zai halakar da mutane in sun ƙi karɓan umarninsa da ma'aubiyun nan da zulman ka zalunci mai gaskiya ka ce ƙarya yake yi ka sawa gaskiyarsa waɗansu munanan abubuwa don a ƙi shi saboda zalunci kai kuma girman kai yasa ka ƙi karɓan nasa to a wannan shi ke ɓata ilimi shi ke ɓata mulki hana zaman lafiya rashin adalci kenan fanzur ka duba ka ga kai fa kana aqibatul mufsidina yaya ƙarshen mai ɓanna ya zama ai ƙarshen mai ɓanna kam masu ɓanna kam harkar da su aka yi fa kazzabu fa alakanahum ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد حقيقة آتينا داود من بيوى النبي داود وسليمان دنسى النبي سليمان من باس علما ilimi wargada ya dawo da Suleiman ilman da muka ba su ilimi sai suka gode wa Allah akan wannan ni'ima da aka ba su dama ubangiji ya ce washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun waƙala sai suka ce su biyun nan alhamdulillahi mun gode wa Allah allazi faddalana wanda ya fifita mu ala kasirin akan yawanci min ibadihi ya fifita makan yawancin bayinsa muminai wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd wa atina dawuda zabura tilka ar-rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd mutane sun fi mutane da yawa a cikin bayin Allah mutane bayin Allah manzanni waɗansu kuma sun fi su to kaga nan ilimin gaskiya ya shigo kenan mulkin gaskiya kuma ya shigo za a yi bayaninsa
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين النبي سليمان shi ya gaji babansa Dawuda ya gaji annabcinsa da manzancinsa da mulkinsa a ba dukiya ake magana a nan ba wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to ya riga ya faɗa tun rayuwarsa ya ce nanu ma'ashir lambiya ila nurasu wa ma tarakna fa huwa sadaqatun mu jama'ar annabawa in mun mutu ba a gadon dukiyar da muka bari sadaka ake yin da yake yi da abin da muka bari to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rashin lafiya ciwon ajali ya kama shi sai Abbas ya ce wa Ali Ali ibn Abi Talib dan dan uwansa yace ni Allah ya sanar da ni kowane bahashi هم الصادقون توكوكون أولئك هم المؤمنون مؤمنون أولئك هم الصادقون bari mu koma mu samo wata aya da za ta hukunci ya yi Allah wa kunu a sadiqina ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah ku haɗa kai ku bi sadiqai saboda haka a cikin mu muhajirin ne za a zaɓi wanda zai shugabanci wannan al'umma ana cikin wannan magana sai na mu sai ce kai jama'a abubakar kai kawo hannunka annabi ya zaɓan mana kai kai mana limanci sai da kai mana sallah goma sha bakwai manzo Allah yana da rai kai ne limamin mu saboda haka tun da ya nuna mana kai mana limanci kowa da kowa ba wanda ya tafiya muna gari aka gabatar da kai akan mu to kawo hannunka mun zaɓe ka kai ne ma shugaban mu cikin dukkan lamuran addini da lamuran jagoranci shige suka zaɓi sai na abbakar to suka zaɓi sai na abbakar ka'idan su larabawa amince kowane gida me yake ciki shi abubakar banu taimin ne banu taimin ba su da ƙarfi a cikin a cikin ƙurishawa to su ɓangaren su abu sufiyana suna rena wannan ɓangare domin har abin ya yi nisa ma idan abu sufiyana ya sake da usmanu ce ba ku ne taimin ba ce kai kai har yanzu ba ka manta da abun naka ba to sai dukkan jama'an banu hashim sai suka taru gidan sai na ali wajen yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan an yi mubaya'a wa abubakar ana ta mubaya'a tun ran litinin da manzon Allah ya bar duniya ake ta mubaya'a litinin talata laraba sai da daddare sai abbas ta shin haka za mu bar manzon Allah ba za mu masa kabari ba dole mu masa kabari to aka yi jayya cikin maganar kabarin ma za a kai shi makka ne za a yi masa anan ne nan ma aka samu hadisi aka yi masa kabari cikin ɗakin sallallahu alaihi wasallam bayan da an riga an zaɓi sai na abubakar to ana zaune ɓangaren fadima yin mijinta da abbas ɓangaren ƙarfin banu hashim duk dai suna nan su ba sa wajen wannan mubaya'a to sai suka ce to tun da yake ba a ba mu shugabanci ba ai za a ba mu gado ko wannan za a ba ta gadon ubanta wannan ko za a ba shi gadon ɗan ɗan uwansa sai suka ja suka je gaban sinna abubakar sai fadima ta ce shi yanzu kai in ka mutuwa zai gaje ka ya ce ‘ya'yana mana ke to shi ne annabi shi ‘ya'yansa ba za su gaje shi ba ya ce menene aka rasa ce abin da manzon Allah ya bari sai abubakar ya ce na ji manzon Allah yana cewa nanu ma'ashin lambiya la nura su kuma ta rana fasa daga na ji manzon Allah yana ce mu annabawa ba a gadon mu abin da muka bari duk sadaka ake da shi sai ta ce baka ji daidai ba ina yarisuni wa yarisu min ali yaquba ina wani Suleimanu Dawuda duk ba Qur'ani suke ba kuma annabawa ne annabi Zakariya yana ce Allah ya bashi da ya gaje shi ya gaji ma ya gaji ma danginsa na kakannin su Yaquba kuma ga Suleimanu ya gaji Al-Qur'ani ya ce Suleimanu ya gaji babansa sai na baka yace Suleimanu ya gaji babansa Dawud ya bar ya goma sha tara amma ba faɗi wani ya gaje shi ba sai Suleimanu saboda shi Suleimanu ya gaji annabcinsa da manzancinsa da hukuncinsa da mulkinsa da siyasarsa ke ma da ke ta miji ce ke za ki gaji babanki a cikin waɗannan abubuwa har annabcin amma tun da yake babu annabi bayan babanki ba za a samu wani annabi ba amma duk asirin da babanki ya bari aikin gada ba maganar kuɗi yake yi ba to shikenan lokacin abin annabi sallallahu alaihi ya bar wani abu mai nauyi a duniya shine zamowansa khalifar fadan Allah to duk duniya ba mai iya ɗaukan wannan nauyi yau babban sahabi abubakar shi abubakar ba jininsu ɗaya da annabi ba wani ɓangare wani ɓangare ba zai ɗauku ba ga jikin da annabi ya bari shi ke da ikon ɗaukan nauyin da annabi ya bari amma kash mace ce to sai aka ba ta matsayi na gausiya ba taɓa samun mace ta hau makamin gausiya ba sai faɗi mata zahara ta liƙewa sai na abbakar ɓangare mafi nauyi wanda jikinsa bai iya ɗauka haka shida dama ba wanda ya ce ba za ta daɗe bayansa za ta bi shi Allah ya bar duniya a cikin rabi'ul awwal ita kuma ta rasu a farkon ranar talata da dare farkon watan azumi da ramadana irin wani to wannan shi ne ya kawo ɓangaren da aka zama wata shidan nan duka ɓangaren banu hashim suna gidan sayyidina ali wajen matarsa ba su sallama ba to sai da tara su wannan shine asalin shi'a ɓangaren goyon bayan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallama to amma shi'a siyasa daban irin wadda take a duniya yanzu to sai bayan wata shida ɗin tara su ɗin sai na ce a je a kira mini abubakar amma ce masa ya zo shi kaɗai kare zo da kowa aka je a gaya masa to alhali ko fadin abubakar suna ba da tsoro suna ci kai aliyu idan baka zo kayi mu baya ba duk abin da ba ka tsammani fa zai sami ka to shi kuma yaya zai yi ga matarsa tana cikin bakin cikin rasuwan babanta ga danginsa to zai bar mata da danginsa ya je mu baya wa abubakar ba zai iya ba to da tara su sai abin ya zo masa da sauki ya ce a kira masa zo shi kadai kada zo da kowa aga abubakar sai fadawansa suka ce kar ka yadda ka je kai kadai ka je da jama'a ta tun da yace ni kadai zan je wallahi ni kadai din zan je abubakar ya tashi da girman sai je gidan mai girma sai na ali dan dan uwan manzon Allah wato kanin manzon Allah dan baffansa surkinsa uban uban ƴaƴansa wato jikokinsa domin yana kiran ƴaƴan Ali ƴaƴana waje yace dalilin da yasa na kira ka tunda wannan abu ya faru ka ji abin da ake faɗa a duniya mutane ga abin da suke faɗa an ce kaza an ce kaza yana baka yana kuka yana ce gaskiyarka an ce kaza gaskiyarka yana kuka da ƙarshe to mu ba za mu zama hune farkon raba al'ummar manzon Allah ba kawo hannunka daga yau na maka mubaya'a ita amma ina roƙonka wannan abu kai ya tabbata a gidanka kadai mu je masallaci cikin jama'a ka yi haka yace to mu je to kun daga nan aka je aka yi mubaya'a aka haɗa kai to bayan nan ne wani ba yahudi a zamanin sayyidina usmanu abdullahi bin saba yace ya musulunta don ya hargitsa al'ummar manzon Allah sallallahu ya shiga cikin siyasa yana ta kwatowa gidan Aliyu haƙƙinsu to daga nan ne aka so mu shi'a ta Aliyu din ana gaba da wani bangare na sahabbai wa wasu Sulaiman Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli shay in hadha lahu al-fadlu mubin annabi Sulaiman ya gaji Dawuda annabi Dawuda annabcinsa da manzancinsa da shari'arsa da hukuncinsa wato da mulkinsa da siyasarsa wani sulaiman dawuda wa kala ya ayyuhan nasu annabi Sulaiman yana so ya fa- ya faɗa wa mutane irin darajoji waɗanda Allah ya bashi ullimna man tsiga tsairi ni din nan Allah ya sanar da ni maganganun tsuntsaye in tsuntsaye suna magana ina jin abin da suke faɗa Ka- maganan sanda mu'jizan annabi Musa maganan jin maganan tsuntsaye annabi Suleiman da annabi Dawuda a wani ƙauri wa utina min kulli shay'in ko mu dinnan alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya ba mu a cikin yawancin abubuwa min saboda tafsiri bai ce utina kulla shay'in ba kuma a- bayan an sanar da ni jin maganganun tsuntsaye da di- an ba mu ma abu- abubuwa masu yawa saboda min taqidiyya amma da yake Allah ubangiji mai faɗin falala ne mai faɗin rahama ne faɗin haka ɗin sai ya zama kamar ya cika baki a fadar Allah sai tsuntsu ɗanƙan ya dawo ya ce masa hattu malam tuhibbi na san abin da baka sani ba na san abin da baka sani ba kuma na gano wata mace utiyat min kulli shay'in duk abin da ake kiransa abubuwa na mulki duk an bata ka gani an bashi amsa da biyu saboda haka ko yaushe bawan Allah komi girmansa a gaban Allah yana yin abinsa cikin ladabi wa utina kullum na man daga tsaye da uta min kulli shay inna haza ko da yake na faɗin wannan magana don ya gode wa Allah a fadar Allah a gaban Allah Allah ne ce in ya bayar ka gode wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun ko washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun inna haza wannan abu mutum kana dan adam kana jin maganan tsuntsaye kana jin maganan dabbobi kuma an sanar da kai ilimi mai yawa bayan an baka annabci da manzonci wanda ka gada wajen iyaye hakika wannan akwai falla mai bayyananniya mai girma a cikin wannan lamari وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وهشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون wato ainihin shi annabi Suleimanu Allah ya hore masa mutane ya hore masa aljannu ya hore masa shedanu ya hore masa dabbobi ya hore masa tsuntsaye sun yi masa fareti ko waɗanne ya nuna musu abin da za su yi Bismillah.
حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على واد قال النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا إذا أتوا على واد النمل suna cikin tafiya da shi da karab kansa shi zai na Suleimanu din sun doshi wato sun shiga kolin da ake samun tururuwa sai ya ji tururuwa daga nesa tana magana me tururuwa take cewa tana wa'azi wa mutanenta qalat namlatun wata ayat tururuwa ayyuhan namlu ya ku jama'an tururuwa udkhulu masakinakum ku mazan maza ku shiga gidajenku la ya'dimannakum sulayman wa junuduhu wa hum la yash'uruna kada sulayman da rundunan su zo tattake ku su mutsuke ku su tattake ku ta- su tattake ku ta inda ba sani ba daga can Suleiman sai ya ji muryar wannan tururuwa ya ji abin da ta faɗa
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أذكر نعمتك ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين daga jin wannan magana ta tururuwa sai ya yi murmushi ya yi dariya ji Allah mai iko mai iko anya daga nan zuwa wancan miloli ina jin maganan tururuwa fatabassama dhahika min qawliha saboda jin wannan magana tururuwa fa qala rabbi sai yace rabbi ya Allah ubangiji ka min ni'ima da yawa kayi ni musulmi kayi ni namiji kayi ni kyakkyawa kayi ni annabin Allah manzon Allah dan annabin Allah sannan ka bani ka bani abubuwan da ba sa lissafuwa kai Allah abinda nake roƙonka ka cusa mini godiyarka kullum kullum ya zanna godiyarka a shukur qaidun ni'ima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya maka ni'ima in kana so ka dabaibaye ka ta tafi to ka rika godiya ka rika godiyan Allah la in shakartum la azidannakum in kana godiya Allah to Allah zai dinga karo ni'imar ne ya dabaibaye ta ba za ta gudu ba auzini an ashkura ni'mata kallati gode wa ni'man nan taka allati an amta alayya wadda kai mini wa ala walidayya da irin nemar da kai wa iyaye na ma'aifa na guda biyu wa na salihan tardehu kuma Allah ka karfafa ni na aikata ayyuka kyawawa waɗanda zan aikata kuma ya zama ka yarda da aikin wa adkhilni daga ƙarshe ina roƙonka ka shigar da ni saboda ramarka fi ibadika a cikin manyan bayinka as-salihin salihan bayin Allah su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa kamar yadda annabi ibrahim ma ya roƙi haka rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihina annabi yusuf ma ya roƙi haka ya ce rabbi qad atitani min al mulki wa 'allamtani min ta'wil al hadith fatir as samawati wa anta li fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihina wannan fada ta manzon Allah da ita ce abin nema gaba da baya annabawa da suke suka riga sun zuba mata ido su kuma waliyai da sauran bayan Allah su ma ne wurin bukata gaba daya sallallahu alaihi wasallam amma mu da yake a fadan muke mu al'umma zon Allah ba a ce alhini bis sali sai ce wallazina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihina ba lanulhiqannahum bis salihina ba su da ma a gidansu ake to wannan abubuwa na godiyar Allah na waɗannan ni'imomi dukkan wata mu'jiza da Allah ya yi wa wani annabi to ya tara ya yi wa annabi irinta Allah da mala'ikunsa ga baki ɗaya suna yi wa annabi salati yana kiran muminan mutane da muminan aljannu fi taimas salati fi taimas salami kaga wannan mujiza tana kama da waccan amma wannan ta ƙarshen nan ta fi ta farkon can annabi ibrahim an jefa shi a wuta Allah ce kullana ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna shiga wuta yanzu amma sanyi lafiya kalau kana cikin mota saman ta wuta kasan ta wuta ga danja ga hayaki ga ugin wuta amma sai a sa air condition ma wuta ce amma kana lafiya lau hankalinka a kwance haka in kana cikin jirgin sama haka in kana cikin daki bardan wa salaman ga wuta ga lafiya zaka nemi ruwan sanyi sai a ce maka ai ba mu da wuta ruwan sanyi ma yanzu an so in ana neman ruwan sanyi sai an tambaya akwai wuta saboda a samu ruwan sanyi saboda bardan wasala wuta ce ya na rukuni bardan wuta ta yi sanyi har ta yi kankara har ta mai da ruwa ya zama kankara annabi sulaimanu daga cikin mujizozinsa jin maganan dabbobi jin maganan tururuwa shine aka kawo mana telefon bayan telefon aka kama na wani dan abu kankani wai sunansa salula sai ka ji wani abu yana kuka aljihunka ka fito da wani abu mai kama da bera ne ko kwado ne ko wani kadangare da kai haka da kai haka sai kana magana da mutanen nesa kaga kai magana da tururuwan nesa ta magana daga nesa wani ya magana daga nesa tururuwa ta kawo maka da kenan irin muhizan sai na Sulaiman alaihi salam nan gaba za mu karanta a cikin iftawan ido an ɗauko wani katon gado an kawo an ajiye gaban sai na Suleimanu shi kuma gashi yanzu an yi wani abu shi fax kana zaune sai ka aika da wasiƙa yanzu nan ta je Amerika ta je Ingila ta je Madina wasiƙa ba kana garin nan ka sa wasiƙa ta je ta sauka a can to irin waɗannan abubuwa duka ga hannun da ake annabi Musa yake fitarwa ya haska shine lantarkin mu ruwan da yake bugawa ya watsa shine famfon mu duk kuma mun samu akan iska tana kawo mana labarai tana kawo mana duk waɗannan abubuwa da da lantarki ke aiki da su yawanci suna aiki da wuta suna aiki da iska da hanyoyi wa sakkana da hurriha ta jiri bi amri khan haisa asaba iska ce take gudanar da mota iska ce take gudanar da jirgin sama iska ce take kawo mana labarai to duk da waɗannan mu'jizozi ne na waɗansu annabawa aka dawo mana da su cikin mu'jizar annabin Musa sai mu'jizar suka fito a cikin babin kasabi domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana roƙon Allah kullum Allahumma aini miskinan wa hasinu fi zumatil masakin Allah yana roƙon karaya ni ina miskini ka tashe ni cikin jama'an miskinai to saboda haka duk mu'jizozin da ya kamata a bayyana su a zamaninsa sai aka ajiye sai da lokacin sa yayi nisa sai aka fito da su sallallahu alaihi wasallama duk wannan abubuwa mu'jizar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama take bayyana al'ummarsa ummatul ijaba da ummatul di'aya al'ummarsa iri biyu ce dukkan duniya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya amsa a ce masa ummatul ijaba wanda bai amsa a ce ummatul di'aya annabi dai ya kira tunda Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi alaikum jami'an kuma ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum ta dukkan mutane wanda ya amsa mutul ijaba yana daraja duniya da lahira wanda bai amsa ba kuma yana daraja a duniya ya fi kafirin zamanin da darajarsa ta fi ta kafirin zamanin da saboda shi a cikin al'ummar manzon Allah ya fito ko yake bai sa'a ya amsa ba fatabar sama ba haka min kauriya wa qala sai ce rabbi ya Allah ubangiji ya auzini ka kimsa mini an ashkuran gode wa ni'mata kallati an amda alayya wa ala walidayya wani amala saliyan ka karfafe ni in aikata aiki mai kyau tardehu wanda zaka yarda da shi wa ni ka shigar da ni bi rahmatika cikin rahmarka saboda rahmarka fi ibadika salihin daga cikin bayinka na gargari annabi sallallahu alaihi da mutanen
wa tafaqqana at-tayr fa qala ma li la ara al-huda huda am kana min al-ghaibin fatafaqada at-tayra فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين to a cikin maganar da muka yi ɗazu cewa mutane aljannu ɗanu dabbobi tsuntsaye ko waɗanne sai sun yi fareti ko wanne ya san aikin da aka hore shi da shi wanda zai yi to a wajen faretin sai ba a ga huda huda ba tsuntsu ɗaya tak wannan ubangiji yana nuna mana girman mulki dole ne wato mai iko mai mulki duk abin da yake faruwa cikin mulkinsa ya zama da idonsa a ciki ne kadai bai gani ba amma sai ya gane bai ga tsuntsun ba duk wannan dubban abubuwa dukkan su gabaki da amma ba su hana shi ya gane wani tsuntsu bai zo wurin aiki ba saboda haka shugabannin ƙasa da shugabannin jihohi da na local government su sa ido wannan amana da aka dora musu su sa ido akan abin da Allah ya dora musu na amana fa qala mali la al hudhuda ya same ni ban ga huda huda ba saboda sauwaki magana sai ce me ya same ni bai ce me ya same shi bai gan shi ba kada tsananta am kana min ra'ibi na ko ya bar wurin aikinsa ne ya je ya buya wani wuri
لأعذبنه عذابا شديدا لو لأذبنه أو لياتيني بسلطان
لو أذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين lallai tsuntsun nan huda-huda tun da ya bar wurin aikinsa ba da izini na ba ba ta aike shi ba ya tafi to idan ya dawo lau azziban na rantse da Allah sai na yi masa azaba azaban shadidan azaba ko mai tsanani wato gwamnati dole ne ta hukunta mai laifi in tana son a zauna lafiya kaji tsuntsu ne ya yi laifi amma an ce za a yi masa hukunci mai tsanani zaman lafiya dole gwamnati ta hukunta mai laifi in dai ba a hukunta mai laifi to ba zaman lafiya kuma ba adalci in dai ba a hukunta mai laifi to ba zaman lafiya tsuntsu ne fa yace lau azibannahu azaban shadidan zan masa azaba azaba mai tsanani aula azaba hannu kuma abin ta kai ga yanka shi aula ya ce ni bi sulbani mubin ko kuma ya kawo hujja wanda bayyananniya wanda za ta kare shi
فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ سبأ يقين فمكث غير بعيد فقال أهدت ما لم تهد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين sai ya dawo da ya dawo sai ya kwanta a gabansa yana furwa kafinsa yana rau da wutsiyarsa yana tuba yana tuba yana matsowa wajen zo kusa da zo kusa da zo kusa da ya jawo shi kusa da shi ya aka yi fa kusa gairar bai ba dade ba sai ya dawo fa kala sai ya amsa wa annabi sulaimanu a hattu bi ma lam tuhid bi yau na sano abinda baka san shi ba wajituka min saba'in binaba'i na zo maka daga birnin yaman san'a wato san'a saba shine babban birnin yaman na da wanda yake tsakaninsa da san'a tafiyan kwana uku ne a nan ne mamlakar bilkisu take wato nan ne headquarter na mulkin bilkisu na yaman wajituka na zo maka min saba'in daga saba binaba'in da wani irin labari ya ƙinin wanda babu shakka ciki wannan kuma dole ma'aikaci mai kawo labari sai ya tabbata ya kawo labari tabbatacce in yana so a zauna lafiya wajitukan na zo maka kasa ba binaba'in da wani labari ya ƙinin tabbatacce na ya ƙini
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim inni wajadtu imra'atan wata mace ce tamlikuhum take mallakar wannan kasa abun mamaki tsakanin Qudus da Yaman banda ikon Allah ya za a yi wani gagarumin mulki ya ɓuya wa sai na Suleimanu amma Allah yana da iko da yawa da Madiyana shekara da shekara da shekaru annabi Yusuf ba gane inda yake ba babansa yana ta kuka tsakanin babila kasar babila da misra kuru yana ta kuka bai san inda ɗansa yake ba ɗansa kuma yana misra shi yusufu shi ko yana wajen lubunan ɗin nan wajen middle east nan wajen wajen wajen lubunan ɗin middle east nan dai nan yake amma ga wuri kusa amma shekara da shekaru bai san labarin inda ɗansa yake ba sai dai shi mala'ika ya kawo masa ya ce ɗanka yana nan bai mutu ba amma ba a ce masa gagarin da yake ba gagarumi a yaman ga annabi sulaimanu yana nan a gudus a sham amma bai sani ba banda ikon allah in wajattu muratan tamlikum na samu mace ce take mallakar su inni wajattu muratan tamlikum wa ce kai wannan mace tana da kayan mulki na ga mulki a wurin nan an ba ta duk abin da ake kiransa mulki mulki duk abin da ake kiransa mulki na gan shi a wurin to ka san mai mulki bai son a koda wani mai mulki a gabansa kai duk abin da ake kiransa mulki na ga mulki na za ga mulki utiyar min kulli shay'in shi ko dazon da Sulaiman yake kulli shay'in wala arshun azim abin da yafi burge ni abin da ban taba gani a ko ina ba shine tana da wani gadon da ban taba gani sa a wani wuri ba dan aljannu ne suka yi mata gadon ita bilkisu yar sharhabil ne sharhabil sarkin yaman wani basarake ne wanda yake ya gaji sarauta a uba da kaka da kakanni ita ta zama ita ce ta arba'in a gidansu a wajen mulki to shi saboda girman kai ce shi ba zai au ya tara sarakunan sarakunan sai ce yanzu a ganin ku wane ne ya isa a cikin kun auri yarsa sai ya zauna bai da aure to da kyar aka samu masa wata wata aljana mai kyau sai ya aura to da yaro aljana ita ce ta aifi birki bilkisu uwarta aljana ce ubanta mutum to saboda haka dai ta zo ta zama wata irin kyakkyawar mace malamai suka ce me yasa a cikin labarin da huda huda yake bayarwa bai ce wata mace kyakkyawa ba sai ce mace kawai tamlikun tana mallakar su ta faɗin wannan a gaban manya ai su'ul adabi ne ai mummunan ladabi ne tare da ko kyakkyawa ce ta buga misali ita bilkisu din wa utiyar min kulli shay'in walaha arshun azim tana da wani irin gadon da ba irin sa ba gadon ana buga labarai ba sani ba ko ƙarin gishiri ne an ce tsawonsa ya kai sabi tamanin faɗinsa ya kai sabi arba'in aljanu ne suka yi mata wannan gadon kawunanta
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون na same ta da ita da mutanenta ba sa yin addinin Allah yasjudu lishamsi rana suke wa sujada min dunillah ba Allah suke wa sujada tawa wa zayyana lahum shaytanu amalahum shaytan ne ya kawata musu wannan aiki nasu na kafirci na bata wa saddaru bani sabili ya tsare su gabarin samun hanyar Allah ya bar su suna bautar rana fa hum la yahtaduna ba sa shirya
ألا يسجدوا للذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يسرون وما يعلنون لا يهتدون أن يسجدوا لله باسا غاني واسي وألا سجدا سيدي رانا سكي وسجدا allazi yukhriju khata Allah din nan wanda yake fitar da kowane abin da yake boye gashi dai an fito da Bilkisu da mulkinta duka da suna boye fito da su wa Sulaiman yau ya idan ko hudu huda yana da wani sirri na gane inda ake samun ruwa domin shi ke nuna wa in an ta wurin tafiya shi ke nuna wa Sulaiman nan in an tona za a samu ruwa a kusa to sai a kira aljanu zo maza su ɗaye ƙasa a samu ruwa a yi amfani da shi shi yana ganin ruwa a ƙarƙashin ƙasa shi huda huda to allazi yukhriju khaba Allah shine mai fitar da duk abubuwan da suke boye fis samawati wal ardi wa ma min gha'ibatin fis samawati illa fi kitabin mubin Allah shi yake mai fidda dukkan abubuwan da suke boye ko a sama ko a ƙasa wa ya'lamu ma yu'linun Allah shi ne ya san abin da bayansa suke ɓoyewa da abin da suke bayyanawa.
Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim.
Allahu la ilaha illa huwa rabbi. Allahu shi Allah Ubangiji la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi wanda suka bautawa fir'auna sun yi ƙarya fir'auna ba komai ba ne wanda suka bauta ƙarya rana ba komai ba ce sai dai baiwa ce ta Allah ba'a la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna ba'a sujada komi sai Allah shi kadai Allah shi Allah la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi rabbul arshil azim in ana maganan gadon mulki in an faɗi gadon mulkin Allah ai ba ta maganan gadon mulkin bilkisu in an ce tana da babban gado e ta faɗa wa sarakunan duniya ‘yan uwan a gaban Allah. Allah shine mai mulkin da ba iyaka shine mai gadon da ba iyaka subhanahu wa ta'ala abin da yasa ake faɗin al'arshi azim abubuwa masu jiki duka shi al'arshi shine babba cikin su amma kuma shi sha'ani in ya zama na Allah in ya zama sha'ani na Allah ne fi sifar Allah ko zatin Allah to dole ne hankula ba za su iya gano komai ciki ba sai dai imani hakika Allah ya ce ta kan al'arshi mun yadda mun yi imani amma shi ya san yadda abin yake mu hankalinmu ba zai iya ganowa ba domin idan an baka kujera daga karɓan kujeran kai haka ka kakkarya ka kakkarya to in ka baka irin ta in ka zauna za ta kare in dai ka iya kare to in ka ajiye ta ka zauna a kai ma za ta kare kenan kowane mutum ba kujerarsa ta fi shi karfi da ya fi karfin kujerarsa zai mutsuka ta da hannu in ya zauna ko za ta kare kowane mutum kenan fa kujerarsa da yake zama a kanta ta fi shi karfi to in ka ce Allah na zauna kan al'arshi ka samu wani abu wanda ya fi Allah karfi kenan yadda da yadda ya faɗa idan Allah yana al'arshi gaskiya ne haka ya faɗa amma tun ya ce hu ma kuma aina ma kuntum duk inda kuke yana tare da ku nan ma ka yadda shi ma shi ya faɗa shi ma shi din ne ya faɗa in ka ce bi ilmihi ta kafi iya larabci ne da ya faɗa ya faɗi bi ilmihi din da ya ce da ya ce ar-rahmanu alal arshi ya ce bi zatihi ne da ya faɗe da ya ce hu ma ku aina ma kuntum ko ya ce bi ilmihi ne me za ka sa kai masa gyara ka yadda Allah yana al'arshi kuma Allah yana tare da komi yana tare da kowa ta inda hankali ba zai gano ba komi ba yana hannun Allah kulman bai dima da kutu kulli shayin wane ne wani abu yana hannunsa amsa Allah kar al'arshi kenan ko shi Allah tunda aka ce komi yana hannunsa fa kuma ya ce huma akum aina ma kuntum duk inda kake kana tare da shi ka gane fa hankalinka ba zai iya samu komai a wurin ba idan ka ce yana zaune kan ararshi abin da na farko dai wato kana zaton kenan al'arshi yafi yafi karfin sa shi yasa ya zauna akan al'arshi al'arshi bai lalace ba na biyu ko sai a tambaye ka yau shi aka yi al'arshin ne gajiya aka yi ne aka yi shi don a zauna a huta ya ce goma Allah shi kadai ne wanda bai da farko to daga baya dai aka yi al'arshi ba yi shi ko don gajiya ba ta ce yana saukowa da asubahi to asubahin gabatan ta nesa ko ta tsakiya ko ta misira ko ta barno ko na nan garin domin asubahin kaduna ma ba zai zama daidai da na ikko ba na ikko ba zai zama daidai da na senegal ba na senegal ba zai zama daidai da america ba america in sun bamu labarai da safe sukan ce wato Allah sa ku in lafiya mun ko za mu je yanzu Allah sa mu kwana lafiya saboda haka duk hankali ba zai iya kamo irin waɗannan abubuwa Allah maganin irin waɗannan sallama masa kawai ayi imani tun da yake huma kuma aina ma kuntum duk inda kake kana tare da Allah duk inda kake kana tare da Allah in ji Allah to kenan fa dukkan halittar Allah duk inda Allah yake tana nan saboda haka ne kana nan Kaduna buɗe rediyon America ka bude rediyon jamus ka bude rediyon ingila kai ne ka je wurin ko su ne suka zo to inda Allah yana inda kake su ma ai suna nan kenan tunda Allah ce mi in mi je illa indana inda duk inda Allah yake komi na sai yana wurin sa ai yana wurin komi na sa kuma yana wurin don kada komi ya gauraye ne ko wani abu sai aka yi masa sababi sai a sa magani kwanan ba wani na tambaya ta a wani abu wai shi DITV ya ce gata malam shi kyallin da 'yan tijjani suke shimfiɗawa me amfani sa ce tarihinsa dai shehu tijjani ya koma sas ne aka saukar da shi babban gida ko su mutane ciki in ana wazifa suna wucewa suna ratsa su sai aka shimfiɗa wannan kyalle don kar a taka musu da aka yi masallaci ko sai a komar da shi can to wannan kyalle sai ya zama alamar mu yan tijaniya kamar yadda kowace al'umma tana da alamanta kowace jama'a tana da alamarta mu Najeriya muna da wuri kyallen mu gefensa kore gefensa kore tsakiyar safari kowace siyasa kuma tana da kyallenta wato ma'ana tuta yan sanda ma suna tutan su kowanne ma suna tutan su in kuma kana so ka ce mini yadda mutane suke cewa muna shimfiɗawa annabi ne don zai zo ya zauna a kai wai annabi ai ya fi karfin wannan ya karamin shimfiɗa maka annabi ba wai mu yan tijjaniya masu yin wazifa masu karanta jauhara kadai annabi yake zuwa wurin mu ba kowane musulmi ma in ya yi raka'a biyu sai ya nemo annabi ya durkusa a gabansa ya nuna masa raka'a biyu nan idan annabi ya yadda ya sa hannu ta hannunsa wannan raka'o'i biyu suka biyo Allah zai karba idan Allah ba zai karba ba kowane musulmi ya je ya yi raka'a biyu zai je gaban annabi zai zauna ta inda bai sani ba ya gaida Allah da yawa raka'a biyu ci attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi gaisuwar Allah ta tabbata gare ka ya kai wannan manzo da rahamar Allah in fa baya gabanka kai ƙarya kenan ƙarya ko waje da sallah ma ba kyau balle cikin sallah ba dama ka je wajen Allah annabi ya ce almusalli na ji rabbahu ba dama ka je wajen Allah annabi baya wurin baka isa ba kuma Allah ya ce wa quli malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ku da musulmi ku ta aiki Allah yana annabi yana ganin aikin ku yan uwan ku musulma suna gani ashe kenan duk inda muka yi sallah Allah yana ganin mu annabi yana ganin mu mu da junan muna ganin junan mu wa kaifa takfuruna antum tulli alaykum azza wa fiikum rasuluhu Allah na ce ya za ku kafirce ana karanta mu Qur'ani kuma ga annabi a cikin ku yana ce wa alamu anna fiikum rasulullah ku san fa annabi na tare da ku idan ka ce mi to shi annabin zai kasu miliyon nawa wannan yayi raka'a bi wancan yayi raka'a bi wancan garin jan sun yi garin jan sun yi mi sai mu ci asha annabi din ashe kai a ganin ka da ake ce annabi shine fiyayyen talikai duk gabaki da halitta ba kamar sa kana ganin baturen america wanda ya cnn ma ya fi shi duk inda ka bude cnn za ka gan shi ko za ka gan shi ba sai dai in sharuɗa sun kanka in ka bude za ka gan shi ko ina kake a duniya kuma shi ɗaya ne baturen america ya yi wani abu ya zama kowane gari in ka bude za ka gan shi annabi ya zama bai sallallahu alaihi wasallam Allahu la ilaha illa rabbul arshil azim sha'anin Allah tsakaninmu da shi sai mu yi imani da shi abinda hankalin mu yi abinda hankali ba zai iya ɗauka ba sai mu sallah mu yi imani shehu yana gaya waɗansu malaman tauhidi ya ce musu wa ma kuma kun ce bi ilmihi Allah da kowa ku malaman tauhidi kun ce a bi ilmihi da iliminsa ne to ina ya tafi ya bar ilimin ina ya tafi ya bar ilimin ga iliminsa amma shi baya wurin ina ya tafi Allah ya rabu da sifarsa saboda haka in abu ya shafi Allah sai imani Allah ya mana gafara Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu malamu Allah saka shi wani mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar mu Najeriya mu Allah ya kiyaye musulmi Allah ya taimaki mai taimakon musulunci Allahumma dammir a'da din Allahumma dammir a'da din اللهم صل على سيدنا محمد وسلم من قبل المسلمين الله ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana Najeriya mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya bar hirin lahira masu neman addu'ar mu Allah biya bukatun mu da bukatun tun sa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم